muna yabo da jinjina da godiya ga Allah wanda ya shimfiɗa ƙasa da ikonsa ya gwargwaje muku abincinku a cikin wannan ƙasa ɗin kuma yana yaɗa ta yana haɓaka ta kullum ya yi albarka cikin ƙasa ya wadata ƙasa ya sanya duwar watsu su kafe ta ya sanya muku sama ya sanya manya-manyan halittu a cikin sama da galaxies don su tsare wannan sama ɗin. Ubangiji maɗaukakin sarki ya yaye ta, ya fitar da dare, ya fitar da hasken wuni a ciki dukkan ni'imomi ne waɗannan. Ya sanya wa mutane kayan rayuwansu yana gudanar da ita gare su. Ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah cikin samansa da ƙasansa da cikin halittunsa da abin da ya mallaka gaba ɗaya. Babu abin bauta da gaskiya sai shi kaɗai baya da abokin tarayya cikin ibada ko cikin mulki, baya da abokin tarayya cikin sunayensa da siffofinsa, na shaidawa annabi Muhammad bawansa ne manzansa ne, shi ma baya da abokin tarayya cikin manzanci da annabta. Baya da abokin tarayya cikin mukamin da Allah ya bashi abin yabo, tsira da aminci su tabbata gare shi, da iyalan gidansa da sahabbansa masu girma. bayan haka ya ku bayin Allah ku sani wannan shekara tamu shekara ce ta yabanya shekara ce ta albarka shekara ce ta ruwan sama shekara ce ta danshi shekara ce ta taushi shekara ce ta ni'ima ruwa ya kammala cikakke Allah ya kawo ɗauki kwarurruka sun cika koguna sun gudana dam dam sun yi maƙil teku ya makile da ruwa yadda ake so saboda wannan ƙasa sai ta dinga ɓuɓɓugo wannan ruwan yana ɓuɓɓugo da albarkatun ƙasa waɗanda da sun ɓuya saboda macewan ƙasa da bushewanta ruwan nan ya ɗaɗɗugo muku da albarkatun da ke cikin ƙasa da kuma alkhairan da sun daskare ƙasa ta dawo da yabanyanta da halinta na tuntuntuni za ka ga bishiyoyi sun cika maƙil sun yi yabanya da aka ga manya-manyan bishiyoyi da ni'ima a bayan ƙasa bishiyoyi da ciyayi sun sassarƙafe da juna saboda ni'ima ya yi yawa da ku ga teku koguna suna gudana ƙasa ta ɗau ado ya ku bayin Allah ta yi kore shar Allah ya tsirar da tsirrai ababen sha'awa ababen kyau waɗannan duka ni'imomi ne gare ku ya ku bayin Allah ya ku ’yan uwana, hakika a wannan shekara mun samu abinda ba mu taɓa samu ba shekaru da yawa. Ni'imar da ta sauko a bana an jima ba a samu damina mai ni'ima irin wannan ba. Wajen yawan ruwa, cikansa da maƙil ɗinsa da yabanyan ƙasa da kuma daidaituwan yanayi, kai da tsawon daminan ma tun daga watan ramadanan bara aka soma ruwan sama yau muna rabi'u thani in ka kirga watanni bakwai a watan ramadana ma an yi ruwa watanni bakwai muna cikin damina inda za ka tambaya ya kai mai sauraro mai girma ka tambayi cikin manoma yaya za su baka labarin irin ni'ima da alherin da ƙasa ta fitar banan nan da irin alherin da 'ya'yan itace suka bayar wanda da su ce maka shekaru da yawa ba a yi irin haka ba Allahu Akbar girma ya tabbata ga Allah in kuka gode kuka ƙara ɗa'a kuka yi istighfari kuka tuba ma Allah Allah sai ya ƙara muku ya ninninka muku irin ababen da ƙasa take fitar muku yadda ya alkawari a cikin suratu nuhin a harshen annabi nuhu ya ce annabi nuhu ya ce mutanensa na ce ku yi istighfari ku tuba ga Allah shi mai yawan karɓan tuba ne zai sauko muku da ruwa daga sama mai yawa ya ƙara muku dukiyoyi da ‘ya'ya ya sanya muku gonaki da lambuna ya sanya abinan ya sanya kogunan ku su gudana da ruwa babu kamewa babu kagewa al'imamu ibnu kathir ya ce ana nufin ai ku koma ga Allah ku tuba daga laifuffukan da kuke ciki ku tuba nan kusa domin shi Allah an tuba gare shi yakan karbi tuba ko da zunuban mutum yaya suke cikin shirka da kafirci da zunubai zai saukar muku da ruwa midiraran ai mutawasilatul amtar a jajjere ba yankewa ba fari a tsakani wannan ayan ta yi kama da daminar mu ta bana yaku bayin Allah babu wani fari mai tsanani midiraran ai mutawasilatul amtar ruwan a jajjere bai yi yawa yanda zai cutar da ku ba don haka ne al-imamu ibnu kathir ya ce wannan ayan wannan suran mustahabbi ne a dinga karanta ta lokacin roƙon ruwa saboda wannan aya da take ciki wannan sura ɗin an ruwaito cewa sayyidina umar ibnu al-khattab ya hau mimbari zai roƙi ruwa sai karanta wannan suran ita kadai sai waɗansu ayoyi da suke magana akan istighfari akan su kawai ya tsaya shine hudubar roƙon ruwansa sai al'imamu ibn kasir ya ci gaba da fassara ya ce in kun tuba ga Allah kuka nemi gafaransa kuka ƙara ɗa'a ya ce kasurar rizku arziki zai yi yawa shi ne kawai sinadari na yawaitan arziki arziki zai yi yawa a kanku zai shayar da ku albarkan sama zai tsirar muku daga albarkan ƙasa zai tsirar muku da tsiro zai ɓuɓɓugo nono a jikin kwantsan dabbobinku ku sha none sai kun gaji zai ƙara muku dukiya ya ƙara muku yawa da ‘ya'ya zai ba ku dukiya masu yawa ya sanya muku gonaki da nau'o'in ‘ya'yan itace ya tsatsaga koguna a tsakaninsu suna gudana abin sha'awa hakika irin wannan ta auku gare ku ta auku gare ku har inda za a siffanta ku kun zama kamar mutanen saba'i waɗanda Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce akwai abin lura game da su, Allah ya ba su gonaki a gaban koginsu hannun dama da hannun hagu ya ce da su ku ci daga arzikin Allah, kuma sai mu ce da ku damina mai kyau da kuka samu ku ci daga arzikin Allah. Amma fa ku gode masa, washkuru lahu, ku gode masa, baldatun tsayibatun gari ne gari tsabtacecce gari mai daɗin zama inuwa mai kyau ni'ima mai kyau abinci mai kyau komai har iskar da kake sheƙa tsuron nan da ya fito ya inganta iskan baldatun tayyibatun Allah ya ce wa rabbun gafu ubangijinka mai yawan gafara ne amma kash fa'aradu sai suka bijire ma dokan Allah fa arsalna alaihim saylal arimi wannan ganuwar da ta toshe wannan kogin ta zama musu ni'ima sai muka karya ta muka karya wannan kogin ya fantsamo cikin gari ya lalata gari ya lalata arzikin ya bata musu komai da komai ya dagwalgwale duk ba dan komai ba saboda ba su gode ma ni'imar Allah ba muka canza wannan gonakin nasu da waɗansu gonaki ba abin da ke ciki sai kayan ɗaci sai goriba sai ɗan magariya ‘yar kaɗan ita ma ‘yar magariyan kaɗan ce in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Haka muka saka musu saboda rashin godiya ku duba ni'imar da suke ciki da. Idan kuka lura ya ku mutane wannan shekaran babu fari bai lullube ku ba, kamar yadda ba ku kaɗai Allah ya zaɓa ba, ba ku ne halittan Allah shi kaɗai ku kaɗai ba, amma ya lullube fari ya lullube waɗansu mutane a maƙotanku nan kurkusa, ba da nisa ba, ba su yi shuka ba, bare ma su girbe, kukun shuka, kukun girbe, ƙasarku ta rayu, su kuma ƙasarsu ta mace, ta lalace, ta halaka, babu girbi, komai ya bushe, kwantsan shanunsu da nonon ciki duk ya ƙame, don babu abin da za su ci. da Ubangiji ya ga dama fa, da sai ya muku irin nasu, amma sai ya zaɓe ku, ku ya ba ku su ya hana su, idan kuka butulce ma ni'iman Allah, kuma wannan ni'iman za ta iya juyawa ta dawo irin nasu saboda fushin Allah. Ku duba, Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, akwai wata alƙarya ita ce alƙaryar Makka, gari ne mai ni'ima, mai alheri, mai arziki, ragadada. yana zuwa mata lokacin da ta butulce ma ni'imar Allah fa kafarat bi an'umillah fa ba zaqa Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'u butulce wa ni'imar Allah shine yake kawo a dandane ku da yunwa aka ɗanɗana musu yunwa saboda mummunan aikinsu walaƙad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu ga manzo ya zo musu sun ƙaryata shi butulci ne ma ni'imar Allah wannan godiya da ake so ku yi ubangiji ya ce in kun gode ma ni'imata zan ƙara muku in kun butulce ma ni'imata to ku sani azabata tana da tsanani wannan godiyan da farko abin da ake so shine ka yi godiya da abin da ya wajabba maka na haƙƙin Allah ko haƙƙin miskinai. Godiyar farko ma ni'imar Allah shine godiyan da Allah ya wajabta maka ka yi a cikin haƙƙin Allah ko haƙƙin miskinai. Ubangiji maɗaukakin sarki ya siffanta mana bayan Allah nagartattu, ya ce su ne wanda a cikin dukiyoyinsu akwai haƙƙi da suke fitarwa wa mai roƙo da wanda ma baya iya roƙo. Musun ni'ima, butulcewa ni'imar Allah da kafirce mata, bai kai kamar Allah ya saukar da ruwa, ya tsirar maka da tsiro, ya ɗubbugo maka da nono, ba aikin da ka yi a ciki. Kai baka isa ka jaminetin sit ɗin ba, kai baka isa ka bada sit ɗin ruwa ba kai baka isa ka girmar da ita ba kai baka isa ka raine ta har ta kai ga ka girba ba amma kuma mutum sai ya zo falala ce tsagwaranta ni'ima ce tsagwaranta mutum sai ya hana haƙƙin Allah ya hana haƙƙin miskinai ya hana zakka ya hana haƙƙoƙi na wajibai da suke kai shi ko na iyalansa ne ma wani yayi noman yanzu kakkab ya ɗiba ya sayar dan wani shirmen shashanci ya bar iyalansa cikin yunwa ya ga kuɗi mai yawa wannan shine butulci mafi girma ka hana haƙƙin Allah ka hana masu haƙƙi na wajibi da suke ƙarƙashin ka haƙƙi ya ƴan uwa na ku tanadi amfanin gonan ku dan gidajen ku kar ku yadda ku sayar dan shirme wannan shine godiya ta farko Allah ta'ala ya ce ku ba mu labarin abin da kuke shukawa, shin ku kuke tsirar da shi, ko mu muke tsirar muku, in mun ga dama sai mu sanya ta ta zamto ƙonanniya mu lalatar da ita, in ji Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya hana zakka a cikin dukiyansa, ya hana haƙƙin miskinai da haƙƙin iyalansa, ba abin da ya cancanta gare shi face Allah ya masa irin abin da ya yi ma wasu mutane da ake ce da su ashabul janna. Allah subhanahu ta'ala zai masa haka kusa ko kusko nan ko da nesa yace Allah ta'ala yace da mu jarrabe su kamar yadda muka jarrabi ma'abuta lambu yayin da suka yi rantsuwa cewa ba za su ba da miskinai haƙoƙi a cikin gonan nan nasu ba za su yi sammako da asuba a ɓoye a cikin duhu su je su girbe rantsuwan da suka yi nan ko togaciya ba sa yi kafin su fita cikin da asuba a cikin dare sai ubangiji ya kawo annoba da bala'i sai ta kona gona suna su suna bacci sun kwana da mummunan ninya duk haka wanda ya nomi gonansa yana da ninyan ba zai fitar da zakka ba sai barawo ya je ya sace kafin ya je girbi dama ninyansa ba zai fitar da zakka ba wanda kuma yake da niyyar fitar da zakka da ba da haƙoƙin iyalansa a gonansa sai Allah ya tsare masa gonan waɗannan fa tun kamar yau gobe za su je girbi suka ƙulla niyyar gobe za su yi sammako a duhu ba su so miskini ya samu sai Allah ya kawo annoba cikin dare sai ta lalata gonan sai ta ɓata wannan gona ɗin suka kira ‘yan uwansu da sassafe’ suka ce ku yi sammako kar kowa ya ganku ku je ku yi girbi suka fita suna ɓoɓɓoye magana suna kuskus suka ce ba ma so miskini ya gan mu bare ya shiga gonan nan ya samu wani abu suka fita da mummunan nufi ala hardin ai ala ghaizin wa bukhlin sun fita da niyyar rowa da fushi suna masu ikon yin haka kawai suna isa gonan sai suka ga gonan dukka ta ƙone suka ce lallai mu batattu ne kai mu dai ubangiji ya haramta mana samun amfanin wannan gona ɗin me kyakkyawan hankali a cikinsu shi ne ce dama na ce muku ku nemi gafaran Allah ku yi tasbihi ku fito da ninya mai kyau ba ku da ninya mai kyau yanzu ne wai bayan gonan ta lalace yanzu ne kuma za su koma ga Allah subhana rabbina inna kunna zalimin tuban muzuru sai da abin ya faru tukunna za su tuba ma Allah wai muna fatan ubangiji ya musanya mana wanda tafi ta alkhairi mu masu kwaɗayi ne a wajen Allah Allah ya ce kazalikal azab haka muke azabtar da marowaci wala azabul akhirati akbar in yaje kuma lahira azaban da damu masa tafi girma kar ka ɗauka ta tsaya a kansu ne shi yasa Allah ya ce kazalikal azab haka muke azabtar da duk wani marowaci sai mun azabtar da shi kuma azaban lahira ta fi girma da sun san haka wa antum ayyuhan nas ya ku mutane kun yi shuka ba annoba ba aibi ba tsuntsaye ba dabbobi ba barayi ba beraye duk wata annoba da take lalata hatsi bayan ya nuna ba za ka ji ba a wannan shekara babu shi kamar yadda Allah ya hikaito wani mai gona guda biyu a cikin suratul kahfi bayan ya kafirce ma Allah ya ƙi ba da haƙƙin Allah ya ƙi yadda ma cewa Allah ne ya bashi suka yi taƙaddama da shi da abokinsa sai Allah ya ce wa uhita bi samarihi aka zo Allah ya turo annoba ta kewaye gonan fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha bayan ya gama butulce ma Allah ya yi rowa daga baya bayan gonan ta kone ya daga hannunsa ya dora a kai wanda ya haka ba bala'i ba ne wahiya khawiyatun ala urushiha gona ta riga da ta lalace yanzu kuma yana cewa wai ya laita ni lam ushrik bi rabbi ahada sai yanzu al'ana wa qad asaita qablu kunta min al mufsidin kai barnanka ka gama cinye arzikin ka gama cinye ni'imar Allah ka hana haƙƙin Allah yanzu ne zaka ce wai al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al mufsidin Allahu akbar ya ku ‘yan uwana, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ba mutanen da za su hana zakka face sai Allah ya jarrabe su da fari. Don haka daminarmu ta gaba tana ana determinin nata ne da irin zakkan da muka fitar kuma bana. Shi ne za mu nemi Allah ya mana damina mai kyau gaba. Ya Allah ka azurta mu daidai wadatanmu. ya Allah ka saukar mana da ɗauki daidai wadatar mu ka yi albarka a cikin ƙasanmu cikin ma'adananta ka tsare mana ka tsare mu daga annoba da dukkan aibi tsaruwa mai ƙarfi ya Allah ka taimake mu akan maka da'a da baka da sauke nauyin wajiban da ka dora mana gwargwadon iko gumo ila salatikum yarhamukumullah نعم بسم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح إذا قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
سووا صفوفكم يرحمكم الله أديني تسووا a tsaya daidai yadda ya kamata a cikin sahu domin daidaituwan sahu yana daga cikin daidaiton ladan sallah cikin ladan sallah Allahu akbar
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها قال ما قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا فلم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم